ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tashi ne insha Allah yau akan gazwatu hunaini sati da ya gabata mun ƙara shekaratu akan fatahu makka da kuma abin da aka samu na darajoji da falaloli da bunƙasa da cigaban musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za mu tashi a kan yaƙin da aka yi na hunaini ya ce a ina aka samu ismul gazuwa wa zamanuha wa sababuha kamar yadda malam ya saba in ya kawo cewa yaƙin kaza zai baka tarihi ko dalili ko bayani akan cewa shi wannan yaƙi da aka saka mara wannan suna me ne sa aka saka mara wannan suna kuma yaushe aka yi wannan yaƙin sannan menene sanadiyar yin yaƙin me ya dawo aka yaƙi ko ya ce sun miyar hadihi gazuwa gazuwa ta hunani ismil makanan ladi wa ƙarfi an ambaci wannan yaƙin an ce masa yaƙin hunaini ne saboda a wannan guri na hunaini ko kuma yaƙin an yi shi ne a wani guri ake cewa hunai sunan guri ne ina fata an gane kamar yadda aka karanta a can baya gazuwa badar ko yaƙin badar ai gunda aka yakin shi ne badar wasu rijiyoyi ne wani zango ne da ake zaunawa a yada zango akwai rijiya kuma a gurin sunan rijiyar ne badar ɗin asali ba gari ba ne ko mun karanta kuma yakin a uhudu shi ma ne aka sa aka faɗe shi da wannan shi ne an yakin ne a wurin dutsen uhudu so shi ma wani yaƙi na hunain saboda an yi yakin ne a wani gudu ake ce masa hunain ya ce wahowadin wani kwari ne bai na makka wa ɗa'if tsakanin makka da kuma ɗa'ifa wani kwari ne tsakanin makka da ɗa'ifa baudan minal makka 26 kilan sharkan daga garin makka zuwa gurin huneni zuwa kwarin huneni kamar tafiyar ta kilo 26 gabar da garin makka hanyar ɗa'ifa daga haramin maka za ga an rubuta cewa daga nan zuwa ɗa'ifa kilomita kaza to shi kuma huneni akan hanya kafin ka ji ɗa'ifa a nan aka yi yaƙin kuma gaba ɗaya tsakanin da garin maka hidin kilo 60 a 26 ya ce sun miyar ka zalika gazwatul hawazin kuma ana kiransa a gun wasu malaman tarihi da cewa yaƙin hawazilawa bismillah ƙasar kitalifi ya ce saboda an ambaci wannan yaƙi da cewa yaƙin hawazin saboda shi ne sunan ƙabilar da suka zama sune jagorori a yaƙi ƙabilar larabawa ta mai suna hawazin ya dage cewa ƙuraishi ko to su maka kuma hawazin to su suka zama to jagorori na yaƙin huneni a wani lokaci ta maka gazwatu hawazin sun yi wani yaƙi ne diddal musulmina akan musulmi yace wa qad waqa'at hadhihi al-ghazwa fi awail shahr shawwal am 8 min al-hijra an yaqin hunayni ne a farkon watan shawwal ko na shekara ta takwas bayan hijira shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan shawwal ina farko farkon sa aka yaki yace aqi fatahi makka kuma an yi wannan yakin ne ana gan fatahu makka da yan kwanaki sai aka wuce hudairi dan manzon Allah na zaune a garin Makka kafin ya koma Madina ma sai labari ya zo mar cewa ai kabilar Hawazin da sauran kabilan Larabawa waɗanda ba Qurayshawa ba sun yi taro ganganku sun hada rindina mai ƙarfi akan tun da su an ci garin Makka a yaƙi to su ba sallama ba za ka su kawo wa manzon Allah yaƙi na musamman sai sun sanya yana garin Makka shi kuma a sunnarsa da ya riga ya faɗawa sahabbansa tun bayan yakin da aka yi na ahzab ko ba mun karanta ba da irin abin da ka fuskanta na wahalhalu da kalubale bayan an gama ta to daga yau ba za mu ƙara bari a kawo mana hari ba sai dai mu mu kai musu hari da haka da yanzu labarin su ma sun yi shiri za su kawo hari wayannan kabilan laraba sun taru su da yawa karkashin jagorancin hawazin kabila ta mai zaman kanta sai shi ma ya shimmata daga garin makka ya ce kawai a wuce a kai a tafi hunaini ya zo da mutane mun karanta a baya da dama daga cikin sahabban sa kai fatawa makka sannan kuma ya ɗebi waɗanda suka musulunta a garin makka da kuma wanda dama can su musulmai ne amma suna garin maka sai aka yi rinduna mai ƙarfi su ma ta musulmai aka kama hanya don aje a riske su bai bari su kamar hali yadda suka yi shiri ba su sallallahu alaihi wasallam wanda hagonin sunna ce mai ƙarfi ta manzon Allah cewa ba za ka jira ka ce abokin gaba sai ya kawo hari ba in dai kai kana kasan akwai shi kawai ka tafi ka neme shi sai a hatsa a jeji kawai gumurzu ya ce wa amma sababuha abin da ya sa ta yaƙi shi ne fa ina zalikal fatahu al'azam fatahu makka ladhi fatahu Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala muslimina yace abin da ya faru shine budi da Allah ya ba cin garin makka da Allah ya ba wa manzon Allah da musulmi ko yace qad jaa darbatun menene mutabadatun yace ya zo wa larabawa da balata an ci garin maka shi ne tushen kafirci nan ne rindinoni ko jagorori ko manya-manyan shugabannin kafirci to yau gashi an waye gari an rushe gumakan garin maka zan ɗari uku da sittin ko fiye da haka ma sannan ƙureshawa sun sallama sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka babu maganar kafirci kenan a garin maka kuma shi ne tushe gaba ɗaya shi ne jagora a ƙasar laraba gaba ɗaya da haka don haka sauran ƙabilun larabawa na makota suka ga cewa abin da ya fi zama lafiya kaɗai shi ne tun da sun gane yanzu kafirci ya faɗi kuma sun tabbatar cewa to tun da har Allah ya bari aka zo ɗakinsa da wani addini da wani shugabanci daban aka san wanda aka gada iyaye kakanni to suka ga cewa to lalle wannan addini shine addinin da Allah ya yarda a yi abin ƙasa don haka masu hankali sai suka rinka shiga kawai addinin musulunci a ƙungiya ƙungiya sun sallama sun bi manzon Allah amma su waɗancan sauran larabawa da suke da tsauran ɗagawa da kuma jiji da kansu saboda tun da dai an gama da ƙureshawa kuma har sun bi manzan Allah to kawai ina ganin sun haɗa baki ne na dama ɗan garin su ne ɗan ƙabilar su ne ɗan kanaɗin su ne to mu ba za mu ba haka suka ci haka suka su ma shirya za su kawo hari na musamman su gudu ƙarfinsu na fata an gane to shi abin da ya faru yace ko ina ne farada fihi alqaba'il almujawira wa hiya tara quraishan tusallim wa tastaslim kidan to sauran kabilan larabawa da suke makocin makka sun ga ganan qurayshawa sun sallama sun yi saranda sun shiga musulunci sun bi manzon Allah ko wa udani yace wa ta mutu shirki dan hadim tushen shirka na duniya a lokacin shine makka da ƙureshawa yanzu ya karye babu an gama da shi gumaka ɗari uku da sittin a cikin ɗakin kaba da kewayensa a rana ɗaya mazana duka ya rushe su an kwashe su an wanke ka'aba an yi irin sallah a ciki ba maganar lata ba uzza ba manata ba habal ba duk an gama da su kawai yanzu Allah kaɗai ake kira ina ba ta an gane to sai wannan abin ya ba waɗansu daga cikin ƙuresha abin nan larabawa cewa kawai su musulunta ya ce falam ya kun itilkal ƙaba'il huddun illa an tantahi ila matantar ilahi ƙurashi sai zan to sauran ƙabilan larabawa na mafukatan maka suka gane cewa babu wani abin da ya rage musu a duniya illa fa su ma abin da ƙureshawa suka yi tunda aje su ne jagorori a kira akan kafirci da yaƙar manzon Allah yau sun waye gari kuma sun shiga musulunci sun bar shirka sun bi manzon Allah na ba ta an gane to mu mai rage mana ai kowa ya zo ya yi irin abin da su ma ƙureshawa suka yi don ya kubuta da danginsa da mutuncinsa kuma ya samu gamuwa da Allah lami lafiya ya ce illa an na ba da tulkar ƙaba'il sai dai waɗansu daga cikin ƙabilun larabawa almagarura wanda suke su sun rudu suna sun bata ko ne ne wata gaɗa ne hakan mutaga tsirfatun lam taqa bidalika ni'matin Allah ta'ala al-kabir sai dai masu tsaurin kai daga cikin su masu ganin cewa su ba za su sallama wa irin abin da Qurayshawa suka yi ba domin da bai idan abu ya faru za ka samu kowa ne da ke fahimtar abin a duniya abu zai faru yanzu muna kallon mu dukan nan dama kusan kowa da fahimtar sakan abin wani sai ce kaza wani ce a kaza ne kowa sai ya faɗi ra'ayinsa da kuma abu da ta gani shi a tsammaninsa haka ne kuma dukkan mu ba hujja muke da shi ba karshen ta kowa kawai abin da ransa ya ayyana mana ne kawai sai ba da hukunci a kai to zaka da wannan abu ya kusa mu da garin makka da qurayshawa sauran kabilun laraba masu hankali da yawa suka gane cewa hanyar tsira fa shine abi abin da qurayshawa suka bi shine abu manzon Allah a shiga musulunci shine tsira shine daraja shine zaman lafiya to su kuma waɗannan sauran tsiraru masu ji da kansu da dagawa da inadi da ganin cewa su ba za su sallama su manzon Allah ba sai suka ɗauki kan mataki na daban cewa ba za abu ba sai dai a fito a mutu da haka a yi wani shirin yakin da ba a taɓa yin irin shi ba ƙasar larabawa ina fata kuna ganewa sai suka haɗa rindina mai ƙarfi don a taho a yaƙi manzon Allah da musulmi gaba ɗayansu ya ce wa fi wannan abu kuma ya faru ne saboda wata hikima ta Allah alkabiru wanda ya ce gwani a cikin lamarinsa fi muqaddamatiha daga cikin waɗannan ƙabilar larabawan akwai hawazin ko wa taƙifun ko ƙabilar hawazin da kuma taƙif waɗansu manyan ƙabilar larabawa ne masu girma masu kuma biya da yawa suna da jama'a su ma kuma su jarumai ne a tarihinsu a yaƙi dukkanin sun ƙware a yaƙi tun a zamanin jahiliya Qurayshawa in za a yi wani gagarumin yaƙi ba sa iya yi sai sun nemi taimakonsu su ne ƙawayensu kamar yadda har gobe har jibi duk ƙasar duniya da kake ji ta ta kawo ba ta iya yaƙar wata ƙasa ita kaɗai sai ta nemi taimakon wata ƙasa ina fata an gane ka duba rasha ana ganin tana da ƙarfi a duniya ko amma da aka kawo za ta yaƙi ukraine wace ƴar ƙaramar ƙasa a cikin yankinta a gefenta ta iya ta kaɗai wata iya ba ta nemi taimakon iran ina ne china ina ne korea haka haka to duk duniya haka ke tafiya tun a zamanin jahiliya haka ne kuma har gobe haka ne har jibi haka ne ke sa ake diflomasiya tsakanin kasashe a samu kawance a samu taimakekeniya ka ba ni gishiri in ba ka manda kowa ya taimaki kowa kuma haka Allah tsara duniya duk inda kaga dan adam yana rayuwa to ba zai rayuwa shi kadai ba dole sai da mutane ke sa daga an yi haihuwa sai kaga gidan da aka yi haihuwa kankace kwabo dangi sun cika shi saboda me saboda zuwan mutum daya a riƙe shi a tarere shi a taimaki mamarsa shi ma a taimake shi a je kullum a mata wanki a ɗaura mata ruwa a mata kaza a marwan haka za a ta yi har a ce sati haka duka mun zama kasa dan adam fa ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai ba kasa duk wanda ka ji a ransa yake ji cewa shi baya buƙatar kowa to mahaukaci ne kuma ƙarya yake dan adam ba zai iya rayuwa shi kaɗai ba a shi karan kansa ko kuma a matsayinsa na mai gida ko a matsayinsa na shugaba ko a matsayinsa na jagora bai isa ba dole sai da gudunmuwar waɗansu yasa wani mai fasaha yake cewa yace wai annasu linnasi min badawin wa hadirihim wa in lam yash'uru hudam su mutane sashen su da sashe da yan birni da yan ƙauye ko sun sani ko ba su sani ba dan birni yana yi wa dan ƙauye hidima ne shi kuma dan ƙauye yana yi wa dan birni hidima ko sun sani ko ba su sani ba idan babu dan birni dan ƙauye ba zai more rayuwa ba idan babu dan ƙauye dan birni ba zai more rayuwa ba to ga ce kowa bai kamata rena kowa ba ina fata an gane ba wanda zai iya yi babu dan uwansa dan kowa sai mutunta kowa hagan ka gane wannan kenan duk dan adam sai ka dauka yadda Allah ya faɗa wala qad karramna bani adam kai ka karrama shi ka ba shi matsayinsa ka mutunta shi kar ka wulakanta shi domin akwai hikimar da Allah ya sa yi shi kuma akwai wani abu da kake bukata da zai ma a rayuwarka ko kai waye duk kwarewarka duk ilimin ka ko me kake da shi na matsayi to kuma akwai abin da kake bukata a gun wanin ta sai fata an gane to yasa ba a rena ko sai suka bada labari wai wai professor ya shiga jirgin ruwa za ka shi wani kauye ruwa ya zo sai ke cewa bai jirgin ruwa kai kai karatun boko kuwa sai ce a alon guro ban yi karatun boko ba to kuma ta yaya kai kai rayuwa ka san shekarun ba tantan an ɗauka wanda bi boko ba zai iya rayuwa mai kyau don haka yan boko suke ɗauka ina fata an gane ya hake ba kai boko ba za ka rayu ya za ka yi kaza kaza yake dan masu kamar cin mutunci da nuna tahi babba ba ne ya shiru ɗan ƙauyen ana cikin tafiya injin jirgi ya mutu sai ga ɗan gero ta sai tangal tangal ya ce prof sai na ka iya iyo kuwa ya ce ban iya ba ta ce za ka yi karaya a cikin kogi yanzu sai shi tsallaka bai profesa a cikin kage yanzu kwalinsa na profesa ba zai masu amfani a ga ba zai masu amfani ai suka ce malamai duk wanda ya alfahari to a take Allah ke nuna masa iyakarsa kisa Allah baya san alfahari inna la la yuhibbu farihin Allah baya san alfahari ake ba kowa bane duk abin da ka samu a duniya jarrabawa Allah ya ma ko ba dan kafa kowa bane to karka dauka cewa wannan abun za ka yi wani buri da shi kuskure ne shi ma akwai abin da Allah ya mar wanda ba ka da shi so ka mutunta shi sai ya mutunta ka shi ke na lafiya kalaukawai ya ce ya profesa ka iya iyo kuwa ka iya linkaya ya ce ban iya ba to ta yara ka fita a wannan kogin don jirgi ya mutu ni kuma da iya goyon kai ko kai tsallaka ya fita ce to haka an shiga musiba Allah tsare imanin to shine yace to kaga yace su waɗannan masu tsoron kan suka ganin cewa ba za su yi haka ba saboda abin da me yace Allah ya sa ya faru ne dan hikima ta shi yace kuma daga cikin manyan kabilan su ne al-hawadir wa saqib yace wa man tabi'ahu min al-qaba'il al-ukra da kuma sauran kabilan larabawa da suke mara musu baya amma manyan jagororin yakin Hunaini su ne al-hawazin da kuma saqifun waɗansu manyan kabilu a cikin dangin larabawa kamar da kasan duk wani yare in ya girma to a cikin yaren kuma akwai dangi dangi dangi ba haka bane yanzu ka dauki wani yare ne fa ko ne a Najeriya arewacin ta ko a din Najeriya ko ka ce Hausa ba haka bane to ya a Hausa zura ɗaya ce haka Hausa ai gida gida ne to su ma kamar haka ne Larabawa din yace su suka yace abau suka yi an yakda'u su kaskantar da kansu su bi manzon Allah wa yadkhulu fi ma dakhala fihi ghayrihim suka ƙi kaskantar da kai su shiga cikin addinin da sauran ƙabilun larabawa suka shiga suka ce su ba za su bar addinin su na gargajiya da iyaye da kakanni ba da haka su suna shirye sai dai su mutu ya ce fastama'u ala malik bin auf al-madari sai suka taru karkashin jagorancin wani babban kafiri mai suna malik bin auf al-madari shine shugaban shine komandan su shi tara waɗannan runduna eh sayyidul hawazin shi kuma shine shugaban hawazin din shine shugaban sarkin su daga shi ya kira taron dangi aka haɗu ga kake su wa zamu alaktar su salama wal muslimina kuma suka yi kudiri suka shimmatu cewa za su je su yaƙi manzon Allah da musulmi inda suna garin Makka a yanzu kaga a nufin su za su kawo hari ne har garin Makka tunda manzon Allah na garin Makka a lokacin kawai ayyuka ta kare yace sayyidul hawazil qadul mushrikin malik bin afi wa durayd bin summa to zamu ji tattaunawa tsakanin shugaban dindinar wannan hadin gwiwa ta kafirai ina fata an gane wanda shine malik bin auf annadari da kuma ɗaya daga cikin waɗansu manyan suma mutane dattawa na kabilar tasu wanda shi kuma dattijo ne mai shekaru da yawa kuma ƙwararre ne a yaƙi tun a zamanin jahiliya ya yi yaƙoƙi kuma jarumi ne yanzu gashi an aika masa goron gayyata cewa gashi mu kudirin da ake kai za a zo a taru a je a yaƙi manzon Allah da musulunci shi bai musulunta ba kuma ya amince da haka ya fito shi ma a matsayin zai za shi ta bada tashi gudunmuwa a lokacin shi ya riga ya tsufa na fata an gane an ce ma baya gani ma amma an taho da shi yaƙin saboda zai iya bada dabarbarin yaƙi na fata an gane akwai mai strategist ƙwarewa da yaƙi tun da ya san dilankin laraba ba wanda bai sani ba tun a jahiliya kuma sun kai yaƙoƙi iri daban-daban daban-daban daban da haka zai amfani da ƙwarewarsa a nemi yaya za a yi a tasar a wannan yaƙi za ka shi ma sai ya amsa goron gayyata ya taho aka taho da shi wannan yaƙi ya ce lamma azamat hawabi wa man tabahum ala al-khuruji bi qitali rasul sallama wal muslimina bayan su hawazila wannan sun yanke kuduri da su da wanda suka ba su goyon baya cewa za su yaƙi manzan Allah da musulmi ya ce a marahun ƙa'iduhun maliku biniko sai shugabansu malik ɗin nan ya umarci duk wanda ya tsaho yaƙi ya ce duk wanda zai tsaho wannan yaƙi da za mu je za a yi wani irin yaƙi ne da dabarun yaƙin da ba a taɓa yin sa ba a tarihinsu na ba ta an gane ya ce shi ana shi tunanin wannan yaƙin na musamman ne kuma yaƙi ne na ko a yi nasara ko kuma daga wannan yaƙin gaba ɗaya an mutu an dena an ƙara babu wani kafirci da zai wanzu a bayan ƙasa ko kuma su samu nasara a yadda suke ƙudiri to su gama da musulunci gaba ɗaya kenan haka kenan yaƙi ne na daga shi an ƙare da aka ce za a yi wani salon dabarar yaƙin da ba a taɓa yi ba a tarihi sai umarce su duk wanda zai fito yaƙi to yasiru wa ma'ahum amwaluhum wa nisa'uhum wa auladuhum wa abna'uhum su taho gaba ɗaya da dukiyoyinsu da matansu da ‘ya'yansu. Kaga ba zuwa yaƙi da wannan abin ai. A tafi yaƙi, in za ka ɗabo duk dukiyarka, galibin dukiyar larabawa mene ne, raƙuma ne da dabbobi, shi babba dukiyarsu a wancan lokacin. To, ya ce sai kowa taho da abin da ya mallaka na dukiya, kuma ya fito da matansa da kuma ‘ya'yansa. Shi haka ya ce, saboda da na tunanin wai in an kowa fito da waɗannan dama su mallaka a duniya iyalinsa dukiyarsa da shi kansa to yanzu ya fito ga su a bayan shi kuma yaƙi aka fito wai dole a nashi tanin wai ya tsaya ya yaƙi na mutuwa kar ya gudu saboda in yi waiwaya dama inda gudun ma zai koma gida to ga matar ta shiga yayan nashi ga dukiyarsa haka ne mu shi ya tsaya ya kare matarsa da 'ya'yansa da dukiyarsa shi ne dabarar haga wannan tarihin yaƙi kuma ba taɓa yin haka ba to shi ya ƙirƙiro wannan sai fito da su gaba ki ɗaya ya ce wasaru suka taho kuma suka amsa kiransa suka fito gaba ɗaya hatta na dalo bi auɗasu har suka zo suka yi zango a wani guri da ake ce masa auɗasu wani guri a can yankin nasu ina fata an gane sunan wuri ne ya ce موضوع ولقول قريب من حنين ضد قري حنين وكان في الناس دريد بن سمة أتكم متعنى تكته ياكين أقوي وانده تجيب سورة دريد بن سمة بن جشم ونقرر ما يكيني أزامن الجاهلية daga cikin waɗansu waƙoƙinsa da na jahiliya shi Allah ba shi ƙwarewa a sanin yaƙi wataran sun kai hari da hirin mutanensa sun je sun yaƙi wani gari sun kwaso dukiyoyin gari sun kuma kashe mutane a garin sun kamo hanya sun taho sai suka yi za suka zauna su yi sansani a wani a kwana sai ya ce musu a'a kar mu zauna a nan zama a nan hatsari ne waɗancan mutanen da muka kai musu hari ba ku kwashi dukiyarsu ba kashe mutanensu za su biyo samu za ka mu canza gurin zama mu kuma guri kaza sai shugaban tafiyar ya ce an ƙi ya ƙi bin shawararsa rafa ta an gane shi ya ƙi bin shawararsa amma saboda jahiliya wani jahiliya shi ne ka san abu ba daidai ba ne amma tun da mutanenka ne suka yi abin wai kai kuma suka bi su a kai ka goyi bayansu wai karka mara karka kware musu baya ina fata an gane yake cewa dai musu bayani yake cewa amartuhumu amri bi man aridil liwa na ba su umarni cewa wallahi zama anan hatsari ne za su biyo da bayan mu yace musu zannu bi alfai mudaddajin taratuhum fil farisiyyil musannad yace wallahi ku sani ku tabbatar za mu samu dakaru mutum dubu biyu daga wayancan mutanen su kawo mana daukar fansa su biyo sawo mu kaga an yi nisa da yawa da suka ce a kada Allah kai matsoraci ne kai mai zaman mu anan ko sun zo ma za mu iya yi faɗa suka ce ba zai yi ba anan za a zauna sai koma gefe kuma yana cikin su yace amartuhum wa amri bi min arid al-liwa falam yastabin rushd illa duhal gadi na gaya musu cewa zama abun hatsari ne amma suka ki ba su gane gaskiyar magana ta ba cewa shagari da lokacin hantsi shi da yake ya kware ya san za a kawo harin jikin sa ya bashi sai ki zama a cikin sansanin amma dai an zauna da shi sai sula ne cikin dare sai ne wani guri sai da ya takin koba yace aiko yana zaune ya ce tanadau sai da sun fara ihu mutanen nashi wa ƙalu suna cewa adatul kailu farisan ai mahara sun kashe mana jarumanmu ya ce suna cewa an kashe wani jarumi sai ya tuno wani ɗan uwansa shine babban jarumin tafiyar wanda shi ya gaya maganar shi kuma ya ƙiri shi ne kamar da'in cif na suna cewa an kashe mana jarumi sai ya ce musu ba kultu a abdullahi zalikumur radi ya ce an kashe abdullahi kawai za ku ce mu kuma shi aka shaidin saboda yana da kwarewa a yaƙi ya kware ya san dabarun yaƙi dama da ya ga akwai jahiliya a na san gaskiya ce na faɗa muku kun ƙiji ba hali bara'a da ku ba kawai za to shi kenan ku yi yamma ina gabar ba ni ba ku ya fi zama lafiya ai amma na san kuna kan ƙarya kuma in bi ku to wannan jahiliya ke ta fata an gane to a wannan yakin ma haka ne fa da ya zo ya zauna an saukar da shi datti da ne baya gani ma a ce rajul kabiru sin ya manya ya ya zama tsoho ya ya zama girma ya kama shi ya riga ya yi shekaru tsoho ne lam yabqa fihi illa ra'ayahu wa ma'rifatahu ba wani abu da ya rage masa da ake mora a gunsa sai kawai basirarsa da kuma kwarewarsa a yaƙi amma shi ba zai iya yaƙi ba don tsufa ya kama shi ko baya gani a ga ba za a yaƙi ba sama da kwarewa da jarumta da sanin makamar gurare da yaƙi za ka ake taho da shi gun yaƙi ake tambayar shawarwari a gurinsa za ka a wannan yaƙin ma an fito da shi an zo kuma an zauna ya ce bil harbi ko eh wa kana rajulan shadda'an muhariban yace mutum ne jarumi mayaki za ra'ayin wa hikmatin mutum ne mai basira mai hikima yace falan manzala bayan an sauka wani masauki kala sai ce bi ayyi wadin antum sai ce mutanen da suke tare da shi a wanda kwari aka sauka a wanda guri aka yi sansani ake hutawa yanzu haka ina ne gurin a faɗa mata mun duk karkar bayan da bai sani ba ya san gurin da yake mai hatsari ya san gurin da babu hatsari ya san kaza in ka samu dattawan da suke tafiyan ƙasa a da ai san san gurin da ba a zauna a huta ina fata an gane saboda akwai wani shu'umi ko akwai wani kaza ko wani kaza da irin wannan Ƙalu suka ce masa ko ina ne suka ce masa bi auɗasin ai muna gurin kaza ne kala ni'imal mahalu kai yace a wannan gun yayi daidai gun da ya dace a zauna ne da dabbobi da abun hawa da da abin nan rakuman mu da kuma dawakan mu wannan gun ba matsala a cikin sa mu zauna kawai yace lamin la hadmun sarisun wala sahalun dahin yace wa hadun sariu al-mutawwil al-arabi zula hijara yace gu ne wanda ba tudu bane kuma mai duwatsu wanda zai ba wa doki wahalar hawa ko wahalar gangara sannan kuma ba gu bane wanda yake mai rairayi da kuma zai takura wa duki gurin tafiya ko wani abu kamar haka ma'ana gu ne mai dade babu tudu babu gangare babu rairayi babu kuma duwatsu sauka da kwadda abin babu gu ne mai ba ba ba matsala tunda ya riga san duka guraren ko yace ina ne yace ma ai wasalul mudhinu mala malar min arabi walam yakun ramadan yace gunda ba rairayi ba wanda kuma ba shi da matsala da zai ba dawakan su matsala a tafiya akwai gurin da koda a mota kake tafiya ai gunya da wahalar tafiya ko kana tafiya kafa ko gurin da ka je guni in ka samu rairayi a kafa yana ba da wahala kuma in ka samu gurin da tudu da kwari ne shi ma yana ba da wahala in ka je gurin masu irin duwatsu din naka can gari ne amma gurin babu da tafiya so kamar haka shi ma sun matsala sannan sai ce mali asma'u riga al-ba'ir wa nihaqul hamir wa buka'us sagir ko wa ya'aru sha yace ya nake jin kukan raƙuma da kuma kukan jakuna da kuma kukan yara ƙanana ina kuma jiyo kukan dabbobi ƙanana irin su lagu irin su awaki ya nake jin wannan kuma ana maganar yaƙi me ya kawo wannan kuma a cikin yaƙi saboda ai ba ta ta yaƙi da raƙumi galibi dan wakai suna abin yaƙi in dai dan a haure a kai farmaki ko a yi tafiya ko a yi kaza da sauransu ko ya nake da haka ko ba zuwa yaƙi da yara ƙanana ƙila sai aka ce masa ha za ma ina ne haka ne ko aina malik yace ina malik shugaban komanda din yaƙi ina yake a kira mu shi ƙila ha za malik sau gashi nan an doce wada aibihi an zo da shi ƙala sai ce ya malik ya kai maliku inna qad asbata ra'isa qaumika ka waye gari kai ne shugaba a cikin mutanenka kaga zai masa bayani na hankali da daccin da da shekaru da kuma kwarewa a rayuwa kaga shi ya fi shekaru ya fi shi kwarewa amma kuma shi ne shugaba sai kira shi to kaga yanzu kai ne shugaba a cikin mutanenka gabaki daya to kaga ba shi matsayin sa kenan yace wa inna hadha yawmun ka'inul lahu ma ba'adahu min al-ayyami to wannan tahowar fa da muka yi ita za ta ba da duk abin da zai faru da mu daga gobe zuwa nan gaba ba na fito da aka yakin nan shine kaman tushenmu ko asalinmu in ma mu ci nasara mu wanzu akan abin da muke so in ma kuma a karya mu a yaƙi daga nan kuma tarihin mu ya ƙare na fata an gane saboda haka ka san me ya kamata a yi a wannan tafiyar yaƙi ne na ƙarshe gaba ɗaya da za a yi ya ce innaka haka ne ko mali ina ne ai ba na ga mali asma ruba al-ba'ir wa lihabul hamir wa buka as-sagir yace ya nake ji kuma a cikin tawagar mu ta mayaka rinjina kuma akwai wani kukan raƙuma da kuma kukan jaki da kukan yara kanana wa ya aru shaji kuma kukan dabbobi kanana ala maliku sai shi maliku ya ce masa eh suktuma annasu abna'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum ai na sa duk wanda zai taho yakin nan ya taho da matansa da ‘ya'yansa da duk dukiyar da ya mallaka. Ki za kake jin kukan yara da kuma kukan dabbobi ƙanana da kuma duk abin da kake jikin nan. Ƙala sai ta masa walima, to me yasa kai haka? Me dabara a cikin wannan abin da kai a matsayinka na shugaba ko? Ƙala sai ce arattu an aj'alu kalfa kulli rajulin ahlahu wa malahu. Ina so ne duk wani mutum da ya taho da matarsa da dukiyarsa da ‘ya'yansa in aka je safin yaƙi aka shirya to zan kuma shirya masa matarsa da ‘ya'yansa a baya in ya waiwayo ya kalli dukiyarsa ya kalli matarsa da ‘ya'yansa gaba kuma ga kuma abokan gaba da zai yaƙi da su to zai yaƙi ne ko ya mutu ko ya ci nasara ba zai bari a zo a taɓa wa'annan ba shi a tunaninsa ke na fata an gane saboda matashi ne yaro dan bana bakwai ne ko ya ce liyar ƙasilin ma'ahun don ya yi anhu saboda yaƙi ya kare su kada ya bari a kama matarsa da ‘ya'yansa ƙala na hudu raidu yadda ya ce masa ra'in za'anin wallahi ya ce wannan kan magana da ta yi wallahi shirme ce wallahi rudin banza kake baka san da yake cewa yaƙi ba kai ya ce wa hal ya raddul mun hadamu shay'un mutumin da aka ci karfinsa a yaƙi akwai wani abu da zai iya kare shi ya ƙi gudu mutumin da ya ga bala'i mutuwa mirara san da ya ga mutuwa ira ayil aini zai tsaya jiran wani abu ne zai tana wata matarsa ko ƴaƴan shi ko dukiyarsa ne ai kai fallewa zai in ya so in ya falle in rota sha daga bayan ku kuma sai fara tunanin ah ina wani a ina suwa da ko ba ka bane lokacin an samu tsakiyar amma in bala'i yazo ana tana wani abu ne ka tuna abin da ya faru da mu shekara da suka wuce dinta 2014 15 din nan 13 14 ana cin bala'in boko haram a nan ƙasar me ba a gani ba to mu Allah ma da ya kare mu ba a kawo mana harin bala'i cikin garin namu ba amma kullum kana kwana cikin salama mutum da suka bar garin gashuwa nawa suka tada gidansu ma suka bar garin gaba daya har yau sun tafi kenan wasu kuma sun tafi sun din ba sai kyau ba kuma sun dawo nan ba komai ba an yi dira ba saboda me ji tsoro ne fa wani mutum ya ce mun abin da yake bakanta masa rai a garin suna zaune suka ji harbi an shigo garin ya ce shagonsa ya kasa rufewa ma ya fita a guje ya ce abin da ke ba shi haushi har yau shine yana ta gudu a kafa sai ga wani kuma ya tafiya da mashin kawai ya tsalle ya faɗa ba mahin ɗin kawai a tafi a je tafi da shi shi dai kawai ya ce yasta tana ta irin shi a yau bai ji ba yasta tana baba baba ina tana tana kuka a gida ya ce baba ya gudu ya tafi ya barin ta ta kuka da abin ya lafa ya dawo ake ba labari a gida ya ce to wannan bakin ciki da abin kunyan in ya tuna har yanzu kai da kamar ya zo daɗi bai zo daɗi ba ina fata an gane saboda ai ba daɗi dan ka fara ganin kai ne ka ba shi kariya a duniya kuma ga kina kiran ka ba shi kariyar sai kuma kuma kama ganin ko kun manta da kawo aka ka aka wani shaɗan ya fito daga gudu daga baimari da mota ya ce wai ga sunan sun shigo baimari ko garin gasho ta watsi kuma da lokaci aka watsa gari muna kasa mu sun nema mu Allah ya rafa mana asiri amma mutane da yawa hasan bar gasho fa wani ya ce ya so a guje gidansa mata ta tafi wani uzuri zuma to nan gawa ko aka shigo aka ci ta ga dole dan ba a tambaya a lokacin ba a tambaya me faru saboda kowa da ma tsorace yake ya kira wayarta sai ta ringi ba ta daga ba ta tafi wani gidan ko mutu akai ko mene ya tiki ba kawai zo gida ya ɗauki da kasa ya sa a mota yalla ita ma san sai ta sai ta ankara sai ta gida a guje ta kira ta na kira ta na kira ki so a hirin da nawa ni yanzu ina gurma shi ya ware Kaga ai bala'i ne. Haka bala'i ne ai. Ina to ni kin ya ina kai sai ina guru. Guru kuma ta faida kuka. Ko daga ba Allah rufa wani asiri ba komai bane. To yanzu wannan zaka dawo? To kaga mutumin da zai zaka fita ka bar matarka da ƴaƴanka da duk abin da ka mallaka saboda me ranka. In bala'i yake bala'i ko kowa ransa kawai ke tuna. shi sa ran tashin kiyama bala'i na ƙarfi da adam zai gani shine ba ruwan kowa da kowa kawai kansa yake nafsi nafsi nafsi kina laki ba mu labari cewa yau ya firul mar'u min akhi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa akhako an firul min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani saboda me li kulli mi'in minhu yawma idin sha'anin yahud dan adam zai gudu ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa ya bar uwarsa da babansa saboda mai a ranar kowa ta kansa yake ba wanda ya san abin da yake damunsa kawai ta kansa yake wata rana manzala na zaune ko kuma yana gidansa ya kishin gida yana bacci mata suna na aisha ya ta fara tunanin lahira ko ta fara zubda hawaye hawayen ta sauko ya fada fuskar manzala sai farka ya ce lafiya me fa ta ce ya manzan Allah ya zaran tashin kiyama za ku tuna mu matanku zara sai gyara zama ka ji fa karantar manzo Allah fa sai gyara zama yace mata ran tashin kiyama a gurare kamar haka babu wanda yake tuna kowa ma'ana ki fanshi kanki a gun Allah cewa ni mijinki ne baki ba Allah ba ba zai miki amfani ba yace a gurare kamar haka ba wanda yake tuna kowa sanda kai taron tashin kiyama Allah zai kale kowa a zo a taru rana ta sauko kamar mil ɗaya tsakanin ƙwaƙwalwarka da ita ta fasa take ƙwaƙwalwa saboda tsabar bala'in zafi gumi ya kama wani iya gwiwa wani iya baki gumi babu inuwa babu afuwa babu komai bala'i tsinduru su kawai shine Allah ke faɗa yake mu labari ai akan tashin kiyama yake ta me ya yi wannan sa taqu rabbakum inna zata ita shay'un azim tashin kiyama bala'insa ya ce wani abu ne mai girma da baka taba ganin shi ba a duniya ya ce ranar da za a waye gari ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'al wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'azaballahi shadid mace mai shayarwa za ta wula da jaririnta da bala'in boko haram ya zo mata nawa suka je fadda yara suka gudu babu adadi mata nawa suke haihu har ɗaya saboda tsoro tsorata kuma ta cire cibiyar ta fita abu jama saboda mai ta taron da kuci Allah ta da ƙarar mai samun wannan abu gunda ake a yammacin Najeriya Allah kashe abin ya yaye ba su zaman lafiya mu kuma ya kare mu har abadin abada to Allah ke cewa mace mai ciki za ta haife cikin ta saboda abu tsorata kaga mutane kamar sun sha maye kowa bai san da yake ba ya ce ba ma ya suka sha ba tsananin azabar Allah suka gani suka tsoron da kawai yasa wallahi duk wanda ya ce ma ka zo ka bi hanyarsa ran tashin kiyama zai ma ganin ce wallahi ƙarya ke ta amanar wallahi ce a wannan taron ba wanda yake sanar kowa kowa ta kansa yake sannan lokacin ba da takardu da za a ba dan adam takardarsa a lokacin ba mai tuna kowa saboda bai san shiya yake ba shiya zai kare za a ba shi ne a hannun dama to kaga shine zai ji daɗi tukunne ya rabota tukunne ya nutsu tukunne ce ha umu ƙura'u kitabiya samakin a bashi fa bai san matsayinsa sannan lokacin hawa siraɗi ba mai tuna kowa wallahi wani wai wannan ba abokinka ne muridinka ne kai shehunsa ne wala ƙarya ne kowa ta kansa yake wallahi ba mai tuna kowa haka manzon Allah ya faɗa duk wanda yake ce ma ka zo ka bi wani abin da yake kai shi zai ma garanci a gun Allah ya ci amanar ka kuma ya rena maka ma hankali to shi yana ina shi kuma waye shi kuma asuwa shugaban tafiyar manzon Allah sallama yake giyawa matarsa yake gaya wa ƴarsa dai ku kauna a duniya yace Fatimatu bid'atun minni ba haka yace ba yace na na Fatima wata tsokar jiki na ce yace amma ya Fatima binti Muhammad salini min mali ma shi ce ki roƙin duk abin da kike so na dukiyata sai na bakin ina da shi yace amma la uguni anki min Allah shay'a zantowa ta mahaifinki ba zan kare miki komai a gun Allah ba in baki ba abin da na faɗa ba saboda haka ki fanci kanki a gun Allah ki bi wa Allah da'a ga wannan shine karantarwar manzon Allah shine kuma karantarwar sunna duk wanda yake karantar da kai ba akan ka ba Allah da manzon Allah ba to mayaudari ne amanar ka yake ci kuma ya rena maka ma hankali ya mai da kai shashasha ya mai da kai shashasha har za a ce wani tafa da wata riga wai dubu saba'in aljihu dubu saba'in kamar wani tatsuniya yanzu wani za ga ɗan zamani ma ya dare ta ne a hayan kawai can can can da suka mutu ya riga dubu saba'in to ta ya riga ƙarya ma kake ko ba hi ba ne riga mai aljihu dubu saba'in kuma ya kula da ɗaya ɗauki mutum dubu saba'in ka ji tatsuniya da Allah kuma wai zai sawu dubu saba'in zuwa aljanna ta hanyar su moga kaga na ai tatsuniya ce sai dai faɗa mutanen can da suka mutu amma yanzu ɗan zamani zai fahimci cin wannan kana ga galibi duk wanda yake kan bid'a zaka wallahi ba wayayye bane wallahi gabi duk mai basira ba zai ibn bid'a ba saboda ita kauyanci ne da dabbanci a ciki ita ne ta tsuna ta fa a ciki ba amma amma bayanin sunna abu a fili gangariya gare gare ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon binta yake cewa to shi sai ya ce masa ya ce ya yi wannan abin da kake yi ya kai shugaba maluku wannan hauka ne ya ce akwai wani abu da zai iya kare mutumin da ya ga bala'i a wurin yaƙi ya hana shi gudu babu ai ina babu wannan hauka ya ce ya ce innaha in ka lallata in abin da so da kai idan yaƙi ya kasance kai ne ka ci nasara ko eh yace in ma ka ci nasara lam yanfa'aka ila rajulin bi sayfihi wa rimhihi ba abin da kake bukata a gurin shi jarumi kamar sojan yaki illa takobinsa da kuma mashinsa to dan zaka dauko matarsa da ƴaƴan shi da dukiyarsa mai amfani mai maka abun yaki babu ai shi kadai ya taho da mashinsa da takobin shi yakin sa kawai shikenan ya fi sauki ina fata an gane yace yan kana tsaleka idan aka waye gari kuma a yakin an tursara a kanka an karya ka fa zahata min ti ahlika wa malik to an walakantar da kai a gaban iyalanka da kuma dukiyar kuma haka ne yayi an cika a yaƙi dan kai ya gani kamar ne a guje ka ka san da abun kunya ai kai abun kunya ai ina fata an gane wanda kai da ka kare gida ka kare zuri'a in an in ya ga abu to bayan ka da mata zaka ko ba ka bane amma kuma a ce mai gida so yawwa to haka an samu matsala kenan ai to ba haka ka samu gida ba kuma ai mhm ya ce sun matsala ma fa'alar ta'abun wa kilabun ya to daji ƙabilar ta'ab daga banu kilab suya suka yi sun tuho wannan yakin da muke tafiya yanzu ko ko ba su zo ba wasu ƙabilar laraba ne guda biyu wayayyu masu zurfin basira al'amarinsu akwai dogon tunani ƙwararru ne sun san yaƙi sun san abubuwan da ya kamata sai ki tambaya su sun zo yaƙin nan da ka banu kaf da banu kilab alu suka ce lam yashhada ahadun min aka ce a su dukan su ba wanda yazo wannan yaji a cikin su sai kala sai yace gadal hadd wal jadd yace shikenan dama su biyu kawayen juna ne dangin juna ne to su sun ki zuwa yakin saboda sai su koye zuri'a su da mutuncin su sun tilakin ba zai a nasara ba saboda wannan salam fita da yakin ai na hauka ne a fito da mata da ƴaƴa da dukiya to ina za su gaba kuma ba ku da makoma kenan fa ko au kana al-yawma ku ila ne eh yace law kana yawma ala'in wa rafa'atin lam yabtagib anhu atabun wala kilab yace inda sun fahimci cewa wannan yakin da za a fito a wannan irin tsarin yaƙi ne ko dabara ce da ta jawo cin nasara da kuma ɗaukaka to da ba za su ƙi biyo ku ba amma tun da kuma ga su waɗancan ƙabilun biyun ba su shigo ba to wannan tafiyar akwai hatsari a cikin ta kar ku yarda da ita ba tafiyar da demanci saboda shi ya kware a rayuwa ya san halayyar mutane na ba ta an gane ya san abubuwan da ya dace da abubuwan da bai dace ba kan harkar al'umma a wannan lokaci ya ce walau walau wadattu annakum fa'altum ma fa'alat ya ce kuma wallahi ni ma na so muku dama a ce ko ma ba ku fito yadda ga mutanensa da kuma ba ku biyo wannan tawagar ta wannan irin shiriri ta yakin ba a ce yaki ka taho da matarka da 'ya'yanka da kuma da kuma ka wani ya ka ce yace yace dai gaba da gawa shi maliku bayanai yace ila an kala har ƙarshe ta masa ya maliku ya kai maliku innaka lam tasla ko bi taqdimi bidati hawadin ila mai nuhul khair shay'an yace kai fa wannan abin da kai na tahowa da dukkan bai da karfata na kabilar hawazilizawa ka taho da matansu da ƴaƴanku gaba ɗaya zuri'arku to wannan ba kai abin da dace ba ka kawo su wanda za ka kashe su ne gaba da gama da su saboda kwanan ba dabara ka yi na fata an gane ka ɗauki duk kamulin ka gaba ɗaya ka cokan ka rufe gida a kama kowa duk a tafi wata tafiya mai hatsari ya ce wannan ta yi abin da bai dace ba musamman ta yaƙi da sauransu ya ce wannan ba haka ya kamata ba saboda ka baka daidai ba ya ce irfahum ila muta'atihim biladihim ka mayar da matan da dukiyoyin su koma garuruwansu kowa ya mai da iyalin su gidansa wa qul ya qaumihim su koma garuruwan su cikin mutanen su sun malaki saba ku kuma mazaje sai ku haɗu da abokan gaba ku yaƙin amma a mai da mata da yara da dukiya kan garuruwa kowa ya mai da iyalin sa garin su sai ga ba da shawara ta kware wanda yake da shi a yaƙi da kuma sanin da yayi na gogarmaya na haƙoƙi da ake yasa saboda ka mai da kowa ya mai da iyalinsa da dukiyarsa sai kuma a dawo jarumai zo kawai su yaƙi tsakanin ku da abokan gaban ku ya ani musulmi ya ce ala hawa ko ala mutulil khayli ku je ku gabda ɗin ku fa in ta lallata in haƙbi a duka mana wara'ata in ka tasara a yaƙin to shi kenan sauran zuri'arka sai zo su haɗu da kai a samu babban birni an ci maka a yaƙi ku ne shugabanni ta ci daula a more na fata an gane wa in kanar alaika in kuma kai aka karya a yaƙin kaga bala'i yayi bala'i to allafa kadalika haka sai ka koma gida cikin iyalanka ba yake nan ba abu ɗaya ne kawai yanzu kun zo yaki an karya ku amma kowa ya watse ka dawo gida ka zauna lafiya shi kenan haka asarar ba ta da yawa sosai yace wa qadara sahalata wa malika haka shikenan ka tare iyalin ka da dukiyarka ka ga ba da shawara qala maliku sai shi wannan komanda maliku ya ce wallahi la afa'al ba za a yi abin da ka faɗa ba saboda yaro ne matashi ne shi sa da aka ta ihu a najeriya wai a ba matasa dama ko ba matasa ka ba su dama su ya sun fone yanzu ma ta'addanci mutumin da zai iya zai iya yin tatar miliyan goma a lokaci ɗaya ka ba shi gwamna aka kawo kuɗi cewa kake gani shi karyanta yanzu wani gwamnan bai san hanyoyin waɗannan irin salon iskancin ba bai san abubuwan da ake fahimta a cikin waya ba yanzu samari da kake ganin su ba yawancin su fa haka suke fa a wayoyin su tata a ɗakin sai na zaune ta tata ba a sani dan ta sani tuburan yana sayan koyin yana sayan wata tsiya yana waye waye ta lokaci da kai a rubuta da shi inda kuɗin mutanen su kuma shi kenan ya shiga bala'i in mutanen sun fahimci rayuwa su kama shi su kai shi kotu a sashi a dogon gida shi ma je ɗanɗana bala'in da ya daza kansa tara mutum da kuɗinsa kuɗin ba zai da ba kuma ka da kusi a ƙasa duk ka sai wannan iskancin an shiga da shi to ya kamata ai mutum to ka ji ba alƙali yayi kaga ana alƙali ya daure shi shi ma dai samun yanci ya zai ji yunwa da rashin yanci da sauro da bala'i da jaza kan shi da kanshi in kuma su masu imanin su ya kai ya kawo sai sai sun burhi da Allah shi ke amma duka bin ai babu riba da ya ci to haka da yawa da kusa ganin matasa a yanzu wallahi wani dan bindiga daɗi ne yanzu wani ya samu naira miliyan goma zai kai kai ta a yau a yau din nan fa ah to kaga abin da yake tayawa a social media kwanan nan wani matashi da yake samun kuɗin hauka wai mata uku fa ya dauka lokaci daya ya kai su hotel daki daya kana din hauka ne to kuma yaje ya gama abin da yake ala karɓar sa a cikin wannan yanayi kaga na kudin da shi to zan bin da yarinta ya za a yi haka menene morewa abun shikenci da mata lokaci su biya lokaci ɗaya masu a da gaske ne ba wani shiri a ciki abin da suke yawuta haka ai a yawuta haka wanda wanda suke yanzu ai saboda kuɗin banza ke samu so shi sa ba a cin nasara a mulki sai an haɗa dattawa da matasa dattawa su gaya matasa abin da ya kamata shi kuma matakin suna da ƙarfin yi zartar sai zartar zan ga amma lafiya sosai in ka bar dattawa zalla su kwakwalwarsu ta jiya ce ba san technology ba da abubuwan zamani ko saboda ka yi slow motion abin da ya kamata a yi a kwana ɗaya sai shekara da yi a ga an samu delay shi kuma ga saurayi sai ma zuwa ɗaya zuwa ɗaya zai maka wallahi zuwa ɗaya zai maka wani babban mutum ya rasu lokacin muna tafiya kasuwa da shi na ce baba ka girma kana zuwa kasuwa har yanzu ka je kano da kanka ka dawo ga barayi a lokacin akwai barayi yan fashi a hanya ya sa ba za ka sa yara su zai mai kai ya ce dan baba kenan ya ce yanzu kana ga ni ya kamata in yi bara haka ya ce da ce wala bai kamata bai suka gani ya ce waɗannan abokanan naku haka ya ce mu ina lallaba abuna da cokali nake ɗan ci kaɗan kaɗan in na bashi lagama ya ce wala sai ɗauko shebur zuwa ɗaya zai mu to ka gani abinda ake ɗiba da cokali za ka ɗauko shebur ya kace gani wala haka ya ce mu wannan magana ta kai kana kusan ashirin da biyar yake balla ya fi haka yake balla ba ya ce zuwa ɗaya zai mu ina lallaba wani ɗan abinci na har na mutu kuma Allah karɓa addu'arsa yana cikin sura har ya mutu aga alhamdulillah ya ce wallahi zuwa ɗaya zai mu kuma haka ne to ga samari yanzu haka ne in na ga kuɗi saboda kwakwalwarsa da hangen yana kallon abu a waya wanda duk zuri asuma a baƙaƙi ma ba taɓa yin abin ba a duniya amma ta shi yana son wannan abu zaka daga ya samu kuɗi irin wannan gidan da ya gani shi zai ce a zo a masa ana to nawa ka ce to ka gani to haka kawai zai ta hauka ya sa mulki ba a yin sa ta da dattawa da matasa dattijo ba da bayani na kwarewa har zan zuwa nan gashi ya ba shi bayanai na hankali na abin da za a tsira da zuri'a da iyali amma shi da ke matashi ne dan mutar ciki ne sai ce ba za a yi ba kuma hiwa da diri ba kawai ba za a yi ba bari ka ji hujjarsa ya ce masa innaka ne ko eh eh ya ce wa in kanar anaka anako wallahu la afal illa ka kada sabirta wa sabra asalika yace kada kai ka tsufa kuma kwakwalwarka ma ta dace shine kawai abin da ya gaya masa ba na kai analog ne mu kuma yanzu digital ne a gaba ɗaya ba gaba ɗaya ba yanzu ka ɗauko tarho ɗin da ake da ta gidan wani da wani nasa ana kaɗawa a yi haka urr ya je ya dawo ɗin da mai ƙararra ko ka ce ka haɗa lambobin ka na ta zagayawa tukunna ka ji wani tutan an jima da waya ga ta kana hawa kuna magana ma babu an cire ko yanzu ka ɗasa da misali wannan a kai ba ɗaya ba ne to ba ma kuma wannan ba keypad ka ɗauko kuma android ita kuma jarabar duniya kenan ko yanzu kuna bidiyo kula mutum da ke duk inda yake a duniya ga shi a china ga ta a gashi kuna magana kana ganin shi kana ganin yana ganin ka kaga da kace masallacin da karatu ake yi ganna ina wani ina baba ne ya haska maka ba ali lafiya kun ga ganshi kawai taba jikin ne ba za ka yi ba amma za ka ganshi zai ganka ku ta dariya ku ta komai to dan Allah ɗaya ne da wancan to shine digital da kuma analog ana wata an gane ehe eh ake kuna waya da shi eh ga su to shi ne biyu video call ehe to haka ne to kage to samarin yanzu shi binciken su auyar ma har ya wuce haka wallahi ya wuce haka wallahi suka sai ya ga baka mamaki kwana suke ba sa bace ta kallon wayar kuma abin haushin ba yana kalladan ne ilimin da zai amfani kansa bane kai yana kidan su ya mutu yanzu ga ganin duk suna da matsalolin kunne samarin nan ba su ai suka ce masana nan da shekara goma za a samu yawan makafi da kuma kurare saboda hassan waya da kake gani ta hatsari ne Allah tsare mu yi ya ce to ka gani ya ce kai wa kai tsoho ne tunanin kama na ɗan da ne ka ga ya rena tunaninsa har suka ce duk wanda ya rena nazarin manya to galibi ba ya tunasara ba masu ilimi suka ce abin da babba ya hango yana zaune yaro ko ya hau bene ba zai hango ba saboda ba da tsawo ake gano abin ba da kwakwalwa ne da yau da gobe gogewar rayuwa ce shi kana fara ga san wannan abu ba zai ba zai dore ba fa domin ya ga irin shafa guda ɗari a baya yace ka ga wannan abu eh ba mai yiwa bane ko yanzu kwanakin ba yake ta wannan abubuwan waya ne na wannan za ta fashe za ta fashe ba yana san haukace ba su wani fayi su wani waye waye kau ka ga mutum ya zama mutubiran mahaukaci har yanzu maka ai karka da tana fashe wannan hada ma harka kawai ta faɗi ta fashe da su kuma aka yi wani washi me ne kare dog ne ko me ne suka ce abubuwa dai gashi hauka iri iri kuma diya zai da su daga ji abu yanzu gaba da ilu an dana magana da yanzu ai eh ko kage ka ga irin wannan ne to shine abin da yake faruwa to duk wanda yake yake ya kuma kai kai mutum ne ka girma tunanin ka ma na yan dani kuma da ya gane shi mutum ne mai kima a cikin mutanensa shi wancan dattijan kuma shi gashi yanzu ya kawo abin da zai kama hankalin mai hankali ko to don gudun kar amartawa ya shi shugaba bayan ya riga ya karyata dattijan kaga tsaye kunya na farko kenan kaga ya zage shi sai kuma ya tashi ya ce wa mutanensa wallahi idan ba ku ba abin da na ɗaura ku a kai ba to zan kafa mashi na a takwabi na a haka ko mashi na yi kuma in faɗa a kansa in mutu kaga sai a ce a cikin tarihin larabawa ku kuka kashe kun ƙi bin umarina ina mata kuna ganewa saboda jahiliya ce a lokacin jahiliya ce haka al'adar take kala ce wallahi da ta ɗi'una ni ya masu da hawazin ya ku hawalizawa wallahi ko kuma umarina aula a ta'akana ala hada sai ko kuma in fada kan wannan takobi in sura kaina hatta tarju min zahari in birma wa kaina wannan takobin ya fita ya ta bayana ma ana kasa kansa da kansa kaga babu aya fa ba hadisi ko babu bayani da hankali kawai abin da hirin sai ayyana masa tunda ba abu ba to kawai zai iya mutuwa kaga na da bincike abin da shi wancan tsohon da ya faɗa masa ai bayani ne na ilimi da kuma hankali da kuma ya kama ƙwararsa gane eh haka ne amma saboda shirme da yarinta shi kuma ce kawai da kasa kansa ya ce wa asawar wa kariha an ya kuna da yadda fi ha zakirin wa ra'ayin shi kuma wannan dattijan sai ce a'a me ya zafi kar a ce ni ne ne sai jira ka kashe kanka na faɗa ma dama shawara ce to baka bu ba shikenan ka aiwatar da abin da ka ga ya dace maka kai sai he zan yi jikin daga tawarar da ya bayar kenan ko ya ce ƙalu sai suka ce masa a ɗa'anata shi ke nan za a maka biyayya mun ba abin da ka faɗa ala durajin shi ko suka ce haza yau lam ashhaduhu walan yafutini ya ce wannan yau da ya kam wannan abin da zai faru da nake hangowa to ni dai ban taɓa ganin irinsa ba ko kuma ni dai ba zan halitce ba zan shiga cikin yakin da za ku yi ba sannan kuma ba zan bari labari ya wuce ni ba kun gane ya fansa shi ya gama hangowa cewa kawai an karya su ina fata an gane a kwarewar da yake rikita ita kawai ya gama gano an to shi ba zai shiga a yakin da shi ba kuma ba zai ƙara ba da wata fahimta ko dabara ta yaki ba amma kuma zai tsaya kwashi labari ya ga ƙarshen abin da zai faru ya ce fa'a ba ko laƙadis istakawar alkibir ya ce abin da ya jaza wannan bala shine alkibir girman kai wal da kuma rudi kishe da hawadul malik bin aufi daga shugaban hawadul din nan shine maliku dan aufi girman kai sai ya kama shi dama mai girman kai in gaskiya da rena mutane ai abu bi manzo Allah fasar girman kai kawai shine girman kai idan ka ji ka dabiyar ka kana kin gaskiya kuma kana rena mutane to kai mai girman kai kawai shine girman kai za ka ta girman kai da kuma rudani da cewa shi shugaba ne dole a bi shi sai ya ɗauke shi za ka sai ce shi abin da ya kuduri ba zai fasa ba kaga shi ne shirin yarinta ko ya ce fa ba an na ƙabalar nasiha duredu rajulul muharrim sai ya karɓar nasihar wannan duredu ɗin nan tsohon mayaƙin nan li hikimatin min Allahin hakim saboda wata hikima ta Allah gwani mai hikima alkabir saboda Allah ya yi nufin cewa za a zo a musu kamun kazar kuku dukkansu za a kama su da ƙwansu da ƙwarƙwatarsu an ci su a yaƙi an kame matansu kuma an kame dukiyoyinsu kaga an gama da su gaba ɗaya ke kaga ga zamu zo mu ji a ƙarshe irin da suka roƙi manzon Allah bayan an gama yaƙi an kame su ya yi musu akuwa ya taimake su ya musu alfarma tunda an san halinsu shi mai afuwa ne ga abin da ya kure shawa ko to su ma dan Allah ya yafe musu ya bar su da matansu da ‘ya'yansu su koma gida ba za ce ai ba zai mutu wannan ai ku yake aka yi ko ba shi ba ne kuma sannan yanzu ganima da aka samu ai ba haƙƙin ne kaɗai ba ce ta duk wanda ya zo ya ƙira cikin musulmi suna da haƙƙi a ciki da haka dole dai sai aka sanya ya za a yi aka musu akuwa rabi kuma rabi suka biya fansa shi ke ina fata an gane a sun amanzan Allah mutu ba zai basu guda ba inda wani ne ai hikinin ba zai bari eh ya ce fauka ma waka da ta abin da ya faru sai faru wa ko masuru kullu batil wa alahu shine karshen duk wata kin gaskiya da kuma karshen mai kin gaskiya ina fata an gane in an faɗa mutum gaskiya bai bi ba domin karshen abin ai bala'i ne bahaushe ya ce wai bari ba shi giya ba ce da ubanta kowa ya ƙi jin bari ko to zai ji bala'i kuma an ce bari karka yi karka yi ana ga yaro ya ga ya kawo danja karka yi wannan karka fita nan karka yi wasan nan sai kwaf ya faɗi sai gurɗe ta dama an gaya to bari ba hegiya ba ce ga babanta nan ko to wannan shi ya ce hatta wa in kana ko la hasul lahum barikatun nasari yace har ma da farkon yakin asalin nasara ta bayyana farko ga su kafirai a kalan batta na farko na yakin sai suka kaman Allah ba su nasara tukun kuma daga ba sai Allah ya juya abin na fata an gane ya ce wa galibatin lakinnaha sai dai la talbis ba a ɗauki lokaci ba an tanqalibu aqibatul hamida sai kyakkyawan ƙarshe ya tabbata lil mu'minina ga mu'mine wa hadimatul kafirin aka kai da kafirai yace wannan kuma ya faru ne saboda Allah faɗa cewa wala yaj'alallahu kafina alamin sabila Allah ba zai taɓa bawa kafirai dama akan mumine gabaki ɗaya ba a ce a waye gari mumini gaba ɗaya da suke a duniya suna ƙarƙashin kafirci ne ba zai yi ba sai dai a samu a wasu wurare ko a wani lokaci waɗansu sun danna musulmi a wuri kaza amma dai musulunci na nan da ƙarfin sa inda yake da ƙarfin sa na fata an gane kuma ga ga tafiyar na duniya amma sai duk duniya a waye gari fawa da faɗa a ji duk addinin musulmi ba da dama ya ce ƙala ya kirin sallah ya sallah babu wannan har abada Allah ba zai bari a yi ba insha Allah kuma za mu tsaya anan ko sai Allah ya kai rai kuma sai a ci gaba tambaya ce kai ka kai wanda wanka na tambaya haka ce to karanta karanta mu ji
wannan barka da wannan lokaci ina maka
to gaisuwa ta addini idan bai zo sallama a musulunci ne ya kamata na ce assalamu alaikum zan ce ko kuma salamu alaikum to tambaya ta farko ya ce wai idan zai sallama a musulunci yaya zai ce assalamu alaikum zai ce ko salamu alaikum ko haka yace ba eh to a musulunci tambayar da ake faɗa shine assalamu alaikum sai an sa ma'arifa ina fata an gane shine tam- musulunci shine sallama ta musulunci karo gurin mutane assalamu alaikum wannan shine ba salama alaikum wannan hausa ce ai ko salamma alaikum ba a faɗa sai suka ce waɗansu suka ce salamun alaikum salamun alaikum yau amma dai abin da fa sai ka ce assalamu alaikum wannan shine abin da fa dacewa na sannan kuma malam ina so eh bara ga mu
ya ce ina so a sake jan hankalin mutane akan sallar da suke yi mutum ne ya samu raka'a biyu a sallar isha'i to to da ya tashi zai rama raka'a biyu maimakon ya karanta fatiha a kowace raka'a to ra- raka'ar ƙarshen nan mm sai na ga yana karanta fatiha da sura shine nake so malam kaɗan sake yi wa mutane bayani domin wasu suna yin kuskure
to yace waɗansu suka zo masallaci sallar isha ko magariba an bar su da raka'a biyu misali a isha aka yi sallama haka dai zai ramo guda biyu shi ko to da matsalar shi ne ramowa zai yi ko cikowa zai yi wannan kuma magana ce kilafiya tsakanin malamai kuma an kawo hanyoyi guda biyu kuma duk wanda ka yi a inda a wancan ilimin kake ba da ka kai ba za ta kai laifi ba sai dai a ce wanne ne ya fi na fata an gane Na.
suka ce shi ne ita sallah ramo ta ake yin ta wuce ka ko cikowa ake saboda an samu manzala ya yi magana a cikin wani hadisi cewa in za ku tsohon masallaci ku taho cikin nutsuwa da kwanciyar hankali abin da kuka riska na sallah tare da liman sai ku sallata wanda kuma ya wuce ku fa a cin mu sai ku cika na fata an gane haka da cikowa za ka yi to in ka zo ka samu raka'a biyu a sallar isha na ƙarshe na ƙarshe kenan ko aka yi sallama ana tahi daga sallah za ka ciko sallar ka sai ka fatiha fatiha a asirce da kawai inka guda biyu kenan ka cika sallar na fata an gane to kuma an samu ruwaya daga maza cewa da ya zo magana sai cewa a madadin ya ce a nan fa a cin mu sai ce faqabu kaza kuma ya zo a larabci da ma'anoni guda biyu yana zuwa a wani lokaci da matsayin ramawa in ramawa ne shine in ka samu raka'a biyu na sallar isha to za ka tashi sai ka iya kuma raka'a biyu fatiha da sura a bayyane sai ba ta an gane kaga wannan magana in ka duba cikin al'abin nan bidatul mustahid wanda ya tsaye mukasir da ibn rusul al-malik shi ya kawo su kaga akan ilimi ya tafi da su wanda yake da ra'ayin fahimtar cewa shi abin da ya karanta a sanin sa shi ko sallah ake a ramowa ake yi zaka sai karanta fatiha guda biyu da sura a bayyane ai ya hada kan ilimi ba a bayyane ya ciko ya ramu shi ramu waye ba su ko waye ba na ba ta an gane sai dai abin da ya fi inganta shi ne sallah ciko ta ake yi suka ce domin kai da ka roƙa samu liman a raka'a ta uku ba nan ba da ka same shi to sai kai ka barar harama kai agunka ai raka'a ta kuna ta tsaye agunka domin ba a yin kabbarar harama sai a raka'a ta farko na ba ta an gane zaka kai ramu ba ramuwa za ka yi ba cikowa za ka yi kuma cewa da aka yi taƙadu a wancan ruwaya da yake dan wasu daga cikin mutane daga cikin malamai da dama suka ce kuma sun ba su amsa sun musu martani cewa ai alƙaba a larabci yana zuwa da ma'anar cikawa ba ramawa ba saboda ubangiji ya ce wa idza qadaytum manasikakum fazkurullah kaza kaza in sun aka ko yace ai ba aka gane abin da ake nufi ba wai in za ku ramo ba a wa idza qadaytum in kuka gama aikin hasan aga gamawa ne tamam saboda haka da abin da fi dacewa sallah cikowa ake ba ramawa ake ba in ka zo magariba ka samu raka'a daya a magariba kana tashi an yi sallama ka tashi take fatiha da sura take tattahiya sai ka ƙara tashi take fatiha a sace ka gama sallar in ka samu sallar isha ka a biyu kana tashi ka kai fatiha a sace guda biyu ka gama sallar ta cika wannan shine ku dacewa amma wanda ka ga yayi wancan karka zarge shi farar daya shi ma kan wani ilimi yake ina fata an gane so wannan ke me tambaya sai yace malam an ce rantsuwa haramun ne ko mutum yana da gaskiya to malam ni ne an zo siyan kayana a kasuwa aka tambaye ni nawa ne kuɗin sai na ce ɗari biyar aka ce min gaskiya na ce ɗari biyar sai ya ce na rantse zai siya sai na ce da gaske to shi ne nake tambaya rantsuwar ana
to ni dai a iya ƙaramin sani na inda ni almajiri ne ban san da aka ce rantsuwa haram ba ce akan ko akan gaskiya ba ban san wannan ilimin ba ni ban sani ba ya halatta kuma ka rantse akan gaskiya ya halatta har ma ya halatta mutum ya yi rantsuwa ba a nema ba don ya tabbatar da wani abu da yake so ya faɗa duk an samu da soshin hadisi akan wannan sannan kuma shar'in ciniki rantsuwa ya dai tabbacewa yin ta na rage albarka a kasuwa ko da kana kan gaskiya kar ka saba da yawan rantsuwa cinikin ka in bai yadda ba ya tafi gaba mana ka yadda Allah ne ya bada arzikin ba shi da ya zo sayan kayan ba ina ba ta an gane tunda har Allah sa ka samu jari ka bude kai hakuri man Allah zai baka arzikin ka kare sai masu karen tsaye kuma shi zama Allah ya yi magana ya yi addu'a a kan mutumin da in zai sai da kaya yana da kyakkyawan mu'amala in kuma zai sai na mutane ma yana da kyakkyawan mu'amala kai in mana talauci me ya kasa mutum ya rada kasa kayan shi wani ya talauci ne tsaya to in ba a tiri ba za su da kaya ne yin da kaje kaje an ce kaya kawo kuɗi an tiri ba cikin ka ne to sai baka san tiri ba cikin ka kuma a gane mutum ya zama masifa ai kai ba ka so a ƙare da kai na kai ba mutumin kirki ba ne saboda ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce kawai ka ce nawa ne kaza me ya sauƙin sa a haka ne sai ka ce an kaga dama ko ya ce ma ɗari ka ce a ɗari uku a yi halatta ai ka ce a ya fi ɗari uku to ɗari hudu a ban sai da ba ko ka ƙara ko ka tafiyar ka ni ka ɗari da sai da so ba a sa mutum sai rantsa a ciki sannan kuma ba a so kana yawan rantsuwa a kasuwanka don ya tabbata daga cikin waɗanda ma Allah dai musu mummunar azaba su ne masu rantsuwa da ƙarya a kan tunci suna rantsewa don a sai kayansu zai kaga mutumin kirki kuma ya mara rantsu haka za ka yarda kuma shi ƙarya yake to to me yake sa a rantsa da ƙarya ka saba yawan rantsuwar ne har yake zo kai akan ƙarya wani lokaci wallahi kaza wallahi kaza da rantsa da Allah kaza wannan ba daidai bane sai ka sa mutum suna ya tsaya kuma ku sani ta kasuwa idan malamai suka faɗa in ka sai wannan littafin ka siyo shi naira dubu goma a Kano ya fa halatta ka sai da shi dubu ɗari ya halatta in dai baka rantsa akan ƙarya ba sai Allah ne baka riba ina fata an gane amma ana so ka yi sassauci ka zama mai sassauci yayin sai da kayanka in ka so shi dubu goma ka sai da shi dubu sha ɗaya ko sha biyu yayi kalas ina fata an gane yau amma ka sai da shi ko dubu miliyan ka sayar in dai baka rantsa ba wala ka ta halatta a musulunci abin da aka hana shine ka so shi dubu goma sai ka ce wa mai siya in ya zo siya wallahi ni ma dubu sha ɗaya na siya shi kuma sai ya siya dubu sha biyu saboda karen tsaye ka gani wata riba gaba ɗaya dubu ka ta haram saboda karen tsaye kan ƙarya amma bai hirsi bai nemi ka rantse ba ba ka rantse ba kawai ka zo ka ce masa dubu ɗari da hamsin shi kuma ya kalla ce ka a a ustaz dubu ɗari ne ya ka ƙara ko sai ya siya ya baka riba nawa ka ci dubu casa'in ka ta halal kun gani su mai da hakarin tsuwa aga ba a su yawa mai tambayar shi kenan ya gama ya gama tambayar sai ya ce Allah ƙara sani to Allah saka da rake shi kasai
basmala a karatu a karatun sallah sakamakon zaga wasu anan za su yi kamar shafai da a wuce faɗi bismillah a bayyane eh basmala idan Zaga- ba ka tun fatiha ko sura a- in sun gama fatiha za su yi sura za su Wani karanta ma- sabbi ta kuma su bismillah rahman eh rahim wani ma har a fatiha za ka ji wani ba ma a karatun nafila ba a farilla ma wani yana yi cewa kuskuren fahimta ne abin da ya tabbata daga manzon Allah shine in dai karatun sallah yana yin bismillah ma ba a ji sai da haka shine liman ya yi tabbatar harama an yi zaka bari na yin shuru ina fata an gane zai yi addu'ar buɗe sallah bayan ya yi ta kuma yana yi bismillah yana uziya yana bismillah amma duka ba a jin su abin da ake ji kaɗai daga bakin manzala bayan kabbara shine alhamdulillahi rabbil alamin abin da ke sunna shine ka bi bismillah a zuciyarka ma'ana a ciki kar kowa ya ji amma ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan kuskure wannan shine magana ta gaskiya wallahu a'lam Hmm? ko a suran ma ko a suran ma ba za ka yi bismillah ba ba za ka yi ba Hmm. me ka ka bayyana aji eh kai ba za ka yi ba ni a iya sani na ba za ka yi ba. wa alaikum assalam a sallar me sallar dare eh to ni ya iya sani na ban sani ba shi kenan alaikum assalam a sallah ko a haka sallama a sallah ko sallama a cikin shiga na mutane na gane eh eh a bid'a ne ka zo kuma daga ce salamun lahi alaikum mazala ba haka yi ba ko me yake ce bid'a dama ka kawo wani abu na addini ka ɗauka cewa daidai ne kuma babu umarnin manzon Allah a ciki shi da ya kawo musulunci in yanzu ce mutane ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akwai na abu da ake aka saba da hima assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ma bid'a ne ba a saka ta'ala a cikin sigar sallama har da cewa Allah ta'ala ne fa ba mai inkari amma dai manzon Allah shi haka ya faɗa na fata an gane kamar karotin abinci saka ce bismillahir rahmanir rahim a'a to mu za ta ce bismillah ina fata an gane so irin wannan dole sai ka kiyaye su in siga za a bi da aka yi zo a shari'a to shi matsayin sa fa daban ne kuma yin sa a misali a ce ga yadda aka aka matsayin Allah ko na annabi shi kuma tsabu ne daban haga dai kowa ya san Allah shi ta'ala ne amma a sallama manzo Allah bai koyar a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko bai koyar cewa salamun lahi alaikum ba a'a cewa ke assalamu alaikum ko ka faɗi yanan ko ka ƙara wa rahmatullahi ko ka ƙara wa barakatu na fata an gane wannan dai shine wallahu a'lam to Allah samu dace